أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا ممتني بكتا أنا بأقول دلوقتي با mummunai ba ce ba kafirai ba ce munafikai duka aka tattara gaba ɗaya ma duka unwane ne in je mutum to ana kiran shi in je shi da ya aika aka ce inna halaka inna halaka na ku Allah ya ce mu ne lalle muka halicce ku kuma halittar da muka muku daga cikin min zakarin wa'uta da daga mace da namiji mulin mulin ya kai sai aka yi mulin wannan na mace wannan namiji sai adam da hawa su ne mulin kuma mulin ka san mulin an yi ta hudu birnin kyau duk aka buga kowane iri to za ka yi mutum kawai aka buga wannan mulin mace ne wannan mutum ya a sai aka ta buga wato wajen ana naku sai dai mun sanya ku shuɗuba jama'a jama'a da share guda haka wani iri guda iri daban wa ƙaba'il da ƙabila mun raba ku wannan ƙabilar wani wannan kuma shi jinsin mutum ne wannan kuma ƙaba ƙabilolin shi gaya aka yi ƙabila iri-iri da aka yi ƙabilan me yasa aka yi ya ce lita arabu don ku yi sananne ne a wannan waje kaza ki kaza da wannan gaya kaza kaza ne daga an gani an san daga ko kabiloli daga an ga wannan bahaushe da wannan bahaushe ne wannan bazabar ne wannan hula ce ne wannan bazabar ne wannan kabila da iri-iri duka a wanda ba mu taɓa jin sunanta ba najeriya tana da kabilai kabilai da fiye da ɗari da hamsin ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin kashi ɗari biyu akwai jiha mai ɗari biyu da mutane kabila iri iri jiha ɗaya to ka gani mu kuma nawa ne mu takwas ne mu kuma kabila takwas ya yi ko muna ka gani amma an yi da idan mu san juna daga an ga wannan kowane an sani da tsaga ake da shaushawa ake to da Allah yana so a yi shaushawa da mutum da arba'in za a haihu shi ko da gado gado ko da wannan ko da kuma
to ai dole ne wanda ya isa a kire dole a kire shi wanda ya isa a kire to kaji kaji dole ni ta arafu don ku san juna san juna amma amma kare ci aka ci in aka rama ku da za a tuka wanda ya girma a cikin mafi a cikin wanda ya tsoron Allah eh wanda ya tsoron Allah shi baka ce a kayi mutum sai an wuce a sai an wuce sarari ko ba mu sati
sai ka sirat a zo wani ta gani ana wane wane wane sai gani wani talaka zai ce wane ya kun mun tafi a an tsallake kai ka tsallake siratin a tsallake mu eh sai an tsallake baka ce kai eh ta ya sai an tsallake shi kana jin mutum kana ga shi ne babba sai wani karni zai wuce ce ya ce warata ta ya ce a ya ce yau mutum da suna yi wannan rana idan ne za ka ce ka yi mutum wannan mutum bai san mutum ya yi shi ko sai rar da mu in na karan kuma inda Allah mafifici wurin Allah a tukaku wanda ya tsoron Allah shi ne mafifici eh inna Allah lalle Allah lalle Allah alimun masani ne ba biku ya san ko mene ne gashi abin mai ba da labari kuma da ya sanar da kuma da ya koya mu ma da ya mu ilham ma daga mun ga mutum mun san kowane iri ne daga kawai ta ya sanya haka nan daga mutum ya tsaya wurin ba ya magana ta wurin da zane an an koya mutane an sa misali da ganin shi ma wani da tuwaye wani daga ya wuce da tuwaye shi ma ka san wannan sai ka je cikin taron ma kamar kasa wadda take ba ta kuwa daga ka ga mai kayan koyi ka lallaba ku san shi ha sai ka lallaba cikin shi kamar sai masa ka eh daga ka ga yanzu cikin taro an yi taro in ka ga ba haushi wajen shi sai ka tafi in ka ba zaune sai ka tafi wajen shi in ba gurbin hata gurbin da buhulati bare buhulati shi kayan shi dama da bare ne a gari daga an ji an gane kowanne kuma kowanne kuma yana ji kai da kayan shi na yadda yake ya ci gaba da cewa قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
سكتي سمو سجنتا سوسن إيمان قالت الأعراب لا رواه داج بني أسد سكتي آمنا mun mun ba da gaskiya mun gaskata a mu mu masu imani to annabi faɗa musu kullum ka ce musu lan tuminu ku ba da gaskiya eh walakin cewa dai kuru ku ce aslamna mun musulunta musulmi da bai mun da kawai da ka musulunta haka dama mashalale ya kashi da nan ka zama mumuni a yan jarba yan gani yan ga ya za'a ku ce dai a sadar lamun musulunka kun kare yawa wala ma da hulul imani fi qulubi ai lam da hulul imani fi qulubi imani da saura bai shiga cikin zuciya ta ayyu da saura walakin nahu sai dai shi yana shiga da kadan kadan saboda a ko'ina imanin wannan guda shida suka shigan shi guda shida sai sun tabbata tukun imani ya shiga ya tabbata za ta kai kai mumini yadda sai sun tabbata imani menene imani Allah shi imani daban shika shikai shi daban shi imani ba da gaskiya ko ka ce yarda da ba da gaskiya shi ne imani in aka ce kana da imani eh kana da imani me imani ko ka ce yarda da ba da gaskiya to shi yardai da ba da gaskiya tana da shika-shikai guda nawa guda shidda shika-shikan nan guda shidda in ba riƙe su ba kai to baka cewa kai kai mu kai mumini sai sun tabbata sai sun tabbata su kuma wani ya yarda ɗaya wani ya yarda biyu wani da uku wani da hudu wani da biyar to da shidda a gama wannan na shidda shi ne tashin gama na shidda a same su yadda take shi da ce an tume da gaba da gaskiya shi ne ba da gaskiya da Allah da yake nan ina ganin da an yi fasu ko ta an yi fasu nan duka an yi fasu kuma mutum yarda da zuciyar ba ta yarda ko ta ce babu ka ce ko ba ta yarda ka ce kin yarda ta yarda kuma da mala'ikun shi ka yarda Allah yana da mala'ikun Allah ka tusa mata ta yarda ba tana kai kawo ba tana ta yi ba wannan tana kai kawo ba wata shiga ta ce mummune su koma nan eh tana tana in an ce mummune su koma nan wanda ba mummune su koma nan to in dai tana dan garraba kaɗan ba koma wajen kuɗin ce an ta wani billahi wani aka ce ko wa kutubi dalle ta tawon shi ka yarda da Allah ya saukar da attaura injila da rura su ibrahim da su musa da ta ɗari da goma sha ko kuma Allah ne mafi sani ko ka yarda a cikin injila da wa rusuli ka yarda da ma'aika tun daga annabi adam har ya zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsakanin dukka bakka rarrabe ya a a ƙa'ar da wannan baka da wannan bai yi ba tilas ka yarda da dukkan su annabawa ne eh wannan ya yarda ka yarda ta yarda zuciyar ta yarda ta ɗauka ta ɗauka sai kuma sai na biyar ranar lahira ka cusa mata ka yarda ka cusa mata ta yarda ranar lahira za ta zo za a yi sakewa duka wannan abubuwan da aka waɗi za a yi shi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya waɗi mai jibril ko Allah ya waɗi mai za a yi shi duka ka yarda da wannan to sauran ɗaya sauran ɗaya a ɗayan ne wa ake da shi sai ɗaya da wannan sai mutum ya zama namiji sai ka zama namijin ne sai kin zama mace mai imani mace ta gaske za ki yawo da wannan an shi kama mutane ko da yake har maza da mazan da matan duk anan kaddara wannan yau in ka ce ka yarda da kaddara duk abin da Allah ya yi ka yarda kaddara ce wani abu ya same ka na rashin daɗi to kai ran Allah ya kaddarta ta ma zai same ka ka zuciya tsadin za ta ɗauka ko kuma ka samu wani ko kuma za a baka wani abu sai wani ya hana to kaka yi tuguri da wani Allah ne ba to da Allah ya baka bai saboda a wajen bai wace haka ko ta masiba cuta ta samu mutum sa hannu yi amsa Allah ne ya shi bar shi ba haka da abin da ya sa ya bai ya yarda kawai kaddara ce sai an yi sai dai aka ce ka ci gaba da addu'a ba abin da yake zuwa da kaddara ita ma ba zuwa ta wani sai addu'a addu'a Allah ya kaddara ta wani katanga za ta faɗo wa wani shi kuma yana ta'adda Allah ya kare shi kullum ya azkar ya kare to sai katanga yana gurin sai ya gusa ɗan ya wuce ta faɗa gurin sai kura ta rufe shi shi ke nan ƙasar ta wuce an wuce an yi sa ka wuce ka ga da Allah ya kusa da ka tanka ta zo an yi kuma an huta a wannan da mana ka ga wani Allah ya wani sai da ya zo
kawai ya zaɓi da sai a nan
ka zuwa gani ka san Allah shi ke huddawa kuma ka je ka ga hatsi hatsi yana dawa a ji a kalatun shi a ka abubu ya shi wajen sussuka a ba shi kashi wajen sulhu a kai a nika shi a nika shi bayan a ci abinci ya abinci a ci kuma a je a yi tutu da shekara a yi ruwa ya fito to ya kari in ba Allah ba zai yi ya kiyaye duwa gaba an yi an yi da shi an ci shi a ce yana nan duk bugun da ake wa taɓa shi hanci yana nan ya goma na an mai da shi a malaka sun mai da shi na an juya shi na an yi wannan duka aka yi wannan ayyukan duka kuma aka yi aka yi kashi shi ne shi ta rika ta a ai shi hudu wannan abin ya yi akasari malam a malam ɗanye za ka ci shi ka je kai kashin shi a cin kashin ne a abu zai ne malam malam ɗanye ɗanyen tumatur ko ɗan kai malam ɗanye Shi ma yana wani.
ya mutu eh malam wani tumatur ɗanyen galibi cin kashi na ka na yi irin masu amma malam ɗanye haka a na yi irin masu na ce malam ɗanye haka ne ka yi shi ka tanna ka je kai kashin shi mutu kuma daga ciki eh hmm. kuma tamrodin ba a gani dawa ta wuto ana cinye ta tana fitowa har damuna ta kai kuma a cina eh ha gurji ma yana haka ha wanda ma yana haka to to shi kenan yace a nan kaddara ta yi aikin ka yarda da wannan Allah ya haka inda ake kama mata su kuma wajen kishiya duk irin daɗin ku duka ce kaddara ce da zai za ka yi aure ka ce kaddara ce wannan kaddara ba ta rufe ba.
kishiya a eh a ba ta rufe ba. to ka ji mu inda ake kama mata wannan gurin ne kawai eh in dai ta ta wuce wannan gurin ta wuce kaddara ta yarda da wannan wanda ta yarda wannan kaddara ana samu ana samun su daidaiwa A- amma da ta za su samu sun bisa ɗaya. Da? Eh. Eh. Idan ka ce wani yin bakin ciki ba. To, eh, bai isa mai ma bakin ciki. To, bai- bai isa mai ma bakin ciki. To, na macen, wannan na macen nan.
namijin ba akwai mu ya haɓa Ha?
namijin ma ma da rani akwai mu amma wasu in ka so kamata da za a yi kewaye da yau to kaga kasuwa yawwa kasuwa ta tsaya ma ba ci diki ko ina kuma ana yi ko kuma kai aka tsawo dawa ne sai ka ce ka kewaye laya ko wani magani wani ya ce hana ka kasuwanci Ha? to ka ji daɗi yawancin ta kowa ya sa da alaye take ke duka da ala ya ke ni an an magana ya ke ka ci da daga wani ciniki daga wani ciniki sai ka laya sa an mana A'a,
yau yau, wannan haƙurin ya baye shi.
don haka kenan akwai malamin masu gama ana neman akwai malamin yanzu masu aiki wa'azi suke nan gama yanzu wa'azi ana nema ya kamata wa'azi ya shiga sosai a kan wayan abu eh a ai ta wa'azi kawai ai ta wa'azi Shi ne nan kasu malam sai ya shekara goma yana ce riba ba wanda ya sani.
yawwa Ya yi kuma na alheri ne, shi ma kadara ce ta malam.
kaddara ce Amma da ta ɗan juya, da kaddara ta juya ta ɗan juya.
sai dauko na Yana- yana- Yana ko kwana guda.
ai a ko da yawa da ba shi
Dama kari yau shari'a ta ce a wurin alherin da shirin. Bayan shi tuwa Allah wa shi. Bayan shi tuwa Allah. Bayan shi tuwa Allah wa Rasulahu.
to in har kuka ba Allah abin da yake kuka ba abin da ma'aiki abin da yake kuka yi imani da wani wa'annan wannan imanin da muke zancewa in ya shiga ana to La yantiqu min ya tukunan al-amal.
amalanku bai rage muku ladanku sawabi ladan da aka baku ba ya rage ma komi saboda inna Allah abin da yasa dan ne Allah ghafur mai gafara ne lil mu'minin da mu'minin Allah mai gafara ne ga mu'minin da mu'minin rahim mai jin kai ne su kuma to ka zama mu'mini ka zama wannan in ka cika wannan shika-shikan guda shidda ya ce Allah mai ma gafara ne mai jin kai ne kuma kai ne mumi in ba haka ba to in ana neman mu ne kaka ne to ya wannan biyar din na san dai anan yana yi wa ko ma- wa- man samu ko eh eh eh a mai nuna yawwa kamar tamfarkin wata ran ibrahim jikin da ya ragu wata ran ya karu Eh, kuma yana karuwa shi imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da karuwar aiki yana raguwa da raguwar aiki in kaga kana tashi kana aikin kirki to imanin ka karuwa yake kana yi kana kara ranta kaga da ta za ta yi sallar sahi rana ta hutu da ta ana da dawa ganawa na tashi man kana mhm. to kaga ya sabta eh kenan ka gani yana karuwa yana raguwa amma inda da wuri ka tashi kana jira kana masallaci kana aikin kirki kana karatu kana duk aikin kirki kana yin sadaka kyauta duka kana yi to kaga kenan imanin ka yana kauhawa yana karuwa amma da ya ka rage ya rage Allah ke ya haji ya ce babu ya kare ya ci gaba da cewa إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
muna kan imanin muna kan imanin yace innamal mu'minuna cewa dai mu'mine na kwarai masu gaskata masu imani na gari na kwarai su ne allazina amanu billahi su ne suka gaskiya sun yarda zuciya ta yarda an ba da gaskiya da Allah wa rasuluwa wa rasulihi da ma'aikata kuma sun mami lam yarda bu ba su sa shakka kaɗan ma a cikin imani ka sa shakka kaɗan ma a sha'anin Allah da ma'aikata to haɗa ne to nan ya haɗa ne bare yanzu kimiyya da ta yawa akwai duk wani abu na Allah da ake ya ce kaza ne yi ci ana so da yaga duka yaga abin yana so hudda ma ka daga cikin sanin Allah da ya sai da nan ci gaba don haka ta sai da nan tura ta kalmana ta babu da ya samar ka a Allah kiyaye abu ya yi kyau a ce wannan masu mulkin eh sun kama da kaza Yau ka zo. Allah goma.
Eh, lalace lalace lalace
sai ka nika musu ba kawai wannan ashe wajahadu suka yi shahadi bi amwalihim da dukiyoyinsu an ku samu da kawunan su fi sabi da cikin ɗaya ɗaya da ɗaukar karbar Allah ya mutanen ka na mutu wajahadu suka yi shahadi da wa'azi wa'azi kuma bi amwalihim da dukiyoyinsu ba wa an ku samu da kawunan su a'a suka ce a ga kuɗi ka sai ta a'a mu sai da kai a ka yi ka yi da kan ka gwada ka yi da kanka ka yi da kuɗinka eh shi ne ka fita wa'azi da kuɗinka ka kashe ka ci kuɗinka har ka je ka zo kuma ka je wa'azi da kanka Yan da'awa da ke Ah, eh.
Ina yan da'awa da ke Eh, da
shi ne Me?
wani sanar da sa'i ba
Ba ba ya min.
ranar da ta baka yi mai shahadi wani baka yi mai Allah samu shahadi ka je ka yi samu ɗan cikin wasiya.
wa'azi rika a tuno hotel ya yi sati ma yana wa'azi yanzu a nan wa'azi ya yi kaɗan wa'azi ya yi kaɗan ballanta na kuma kusan gari
a nan cikin gari a nan cikin a gari nan kowa ya sani kai ta kawai bakin gari bakin nan gari a nan bakin bakin nan garin kakka da nesa eh ka je sallar juma'a ma kawai ka ga labari ba eh ka je sallar juma'a nan kusa da
eh shi yake wa wahala wa
Mun suna gyara.
Ni dai na ce ma kai tsaye ka ga talabijin da da wani Mun suna gyara.
A'a, na yarda, na yarda suna gyara rayu. Amma Allah ta sai yi suna yawa.
warware.
wannan ta yi yawa.
Ga mun sauke da ya kai sai da kuma.
tsakanin namiji tsakanin namiji da rabuto Ya, me sai na ga gyara sai daga bayan mashansa.
eh yace walaysa jihadu fi sabilillah
je ka karanta a yau بخصوص الغزو بل هو ما يضم الطاعات كلها da buka su shi kokari ba abu ɗaya ba ne kawai duk abin da za a yi a yi aikin kirki a ciki yana ciki shi yasa muke aiki da a yanzu ake ce aka yi da wa'azi aka ce wa'azi ya yi kenan waye muka ce kai kai ka koyi. duk aikin kirki Ka huta da ba.
aikin kirki za ka yi a
wata tara mutum zai zai ɗauki sasu na ta shi a ƙasa sai ce
Wa an kusa ne fi sai.
wa mu samu su yi kokari da dukiyoyinsu da kawunan su sun ɗaukar kalmar Allah su yi haka da su ne imani wannan imanin ka ya gaskata in ka wara haka imanin ka ya nuna ulaika kuma sadiquna masu wannan su ne masu imani kasko su ne masu imani kuma na gaske eh eh قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم wani annabi faɗa musu a ta yi Allah kuna sanar da Allah ne da jini da addini haka za ku yi ita wallahu lalle Allah ya alar ya san ma fi samawati wa fil ard abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai Allah ya san wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne bi kulli shay'in da dukkan kowane abu kowane abu Allah masani ne da shi kuma nuna يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
to yace zama nuna alaika a nan wai suna ma goyi an asali mu sun ba su dinta ba ji aka ci sa yaki ka san wasu mutane an musu wa'azi sun ba sun dauka da wuri wasu kuma sai da suka tsinin mashi wani kuma sai da ya ga wasu ƙirta ko ya mashi wuta. wani ha- ha- har ya taɓa ma ya yi kaɗan Eh, wani kuma manirin daurewa da kariyar wasu to shi da suke kwarfara ainihin ainihin musulunta ba a ciwo ba a yaƙi ba a ciwo ba a yaƙi haka muka musulunta shi ne manzo da suna kwarfara suna gora maka su a nan baka ci su ba da yaƙi a su suka wuce suka musulunta wani faɗa masu kaciyar latin ne ni ba ni ba za ku a goji ka ku mini goji a kan dan kun musulunta eh ka ku mini goji kun musulunta bal bal Allah ai bar dai ai Allah ne ma ya mannu alaikum zai muku goji eh shi za a yi zai muku goji ce gojin musulunta saboda me ana da ku ai ya shi ne shirye da ya ruku ce ai ba ni ba na shirye da ku eh kenan ka gori ne ai bana eh ba ɗaya an haraku da imani shi shi yadda ku da imani in kuntum sadiqina in kun zama ta ku masu gaskiya inna allaha إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
inna allaha lalle allah ya alam ya san gaibu samawati wal ard abin da yake fake na ɓoye a cikin sama bakwai da ƙasa bakwai sai allah ya sani ko mene saboda yanzu ka- kana gina rijiya tana taya tana taya ya ga wani dunkule a rijiyar ka fasa da halitta allah ya san da gaibu ya san gaibu abin da ke ƙasa san wani ba gaibu ana gani yawa masu suna gani ha kuma ya san yadda zai ba shi abinci na hada muku wutar muna karatu duk karhe tara karhe tara tana ya ta gani sai wani tautau ya sabko ana muna ganin shi ya sabko ya sabko ya zo wani ya tsaya in ya tsaya sai wani kuda ya taso da wani sai zo wani sai ya kama kudin wani shi da sai ya koma da shi sai gobe amma ko mu sani da ko banda goban a ko kan goban ko sai tara ne ba ko kuma yana sake zawa wani mutum da sake wani ba tsaya ba za mu nuna a kai ko dai kuna nan da abu amma na ɗari tar haka tana yi yana zawa daga za a tara tawa ba tana kuma wani muna yanzu ya zo fa zai kai ta za ta ya zo ka duba ka wasu hikima ta haka. abin dan ka san abincin ba kai ba ke insha Allah ke ba kai ke ba da Allah ke ba kai ke ba duba ka yana yi wa wannan wannan tautau din yana yi wa bai da Allah ke yana yi wa ba su ba wani bai da yana yi wa to amma mu muna ganin shi in dai ɗan ɗin ya yi da jikin azara ne sai san in yi taho sai ya tsaya ita da kuma in ya tsaya a nan sai da kuna wani ƙwariyar kaf zai samu ko zai ko da san cigawa a nan ce a ji tsoron Allah wannan bai taba aya ha wa'azi ne a gudu kaga daga nan mun dauki su wa'azi ne da kare ka san kuma komai Allah shi ke badawa shi ke badawa kuma ya san da zaman ka ya baka duk inda kake ya baka abinci in ka ga ka taɓa ganin jariri ramar min ba shi laya ne a cikin waƙici da waƙici da jariri ka taɓa ganin jariri ramar min kowane ya wuto ƙulƙule eh sai dai rashin lafiya sai dai in ƙulbatin lafiya a ce rashin lafiya amma duk inda ka ga jariri ba ramar min ba eh ko mun kankanta shi ka gan shi duk ka gan shi tukur إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير ب- والله بصير بما تعملون الله بيجني ده أبن لا تعرف لا يخفى عليه شيء ولا أبي يقول واجب شيء لكن نمدي